يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزر وبارك وأكرم أنه على هذا النبي صلاة لا غاية لها ولا منتهى لها بعدد ما في إذنك وحق قدره ومجدال العظيم ورضي الله تعالى عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابته جملة وتفصيلا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا رب العالمين yan wa bayan godiya ga Allah da salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa Allah madaukakin sarki kullun yana ba mu umarni ni kokari mu gyara baɗinin mu kamar yanda muke san a ga zahirin mu lafiyayye ma'ana dan adam yana da abuwa guda biyu akwai zahirin sa akwai baɗini menene zahirin sa gaban jikin da ake gani menene baɗininsa zuciyarsa Allah madaukakin sarki kullum yana san yanda zamu gyara waje to haka yayi waje ba a ce mun gyara zuciya dan uwa ya zama wajibi akan mu mu nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wajen bin manufa ta gaskiya da za ta sada mu da Allah da kuma kokarin kyautata zuciya saboda zuciya ta koma masaukinta na asali shine aljanna Allah ta'ala yana gaya mana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha zuciyar nan wanda ya kyautata ta ya sami alfalah babban rabo man dasaha wanda ya turbude ta cikin alfasha da lalacewa wa qad khaba wannan yayi khasara saboda sai muga Allah ta'ala sai ya rataya samun babban rabo gwargwadon yanda zuciya take da kyau wanda zuciyarsa take da kyau to zai kasance ya sami abin da yayi ado da shi na dabi'u kyawawa da kuma karamci Allah ta'ala sannan bayan ya nuna rabauta tana ga wanda ya gyara zuciya to kuma sai ya sanya kasara da tabewa tana ga wanda yayi ado da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u ba wai haka kawai Allah madaukakin sarki ya sanya rabauta tana cikin gyaran zuciya ba sai dan cewa gyaran zuciya tana da matsayi babba tsakanin bawa da Allah dan haka aljanna za ta tabbata ga bawan da ya tsaftace zuciyarsa ya raba ta daga nuna wa halitta madubin halittarsa ma'ana kenan ya mai da halitta su ne madubinsa ko me zai aikata jira yake ji me jama'a za su ce sauraro yake yana kasa kunne me ake cewa game da abin da nake aikatawa to wannan ya mai da jama'a su ne madubinsa a hali abin da ake bukata Allah shi ne madubinka Allah kake duba da ayyukan nan naka da haka idan mutum ya kasance ya samu tsarkin zuciya to shine sai ya mai da Allah madaukakin sarki shine madubin da zai dinga dubawa wajen ayyukan nan nasa ya tsarkake waɗannan gabbai nasa da harshe mai gaskiya da ikhlasi saboda Allah madaukakin sarki ya tsarkake wannan zuciya tasa daga uju jin mamakin kai da abin da aka yi in ba ni ne ne ba bai yi ba ana kiran wannan uju ya kiyaye zuciyarsa daga at'azum kullun idan ka fito so kake kaji ana cewa ga ka ka fito sannan ka tsarkake zuciya daga abin da ranka yake so ko da ba daidai bane ka tsarkake zuciyarka daga wannan ya zama to ka gane abin da ba daidai ba abin da ya kasance daidai ne ko da tafiyar ka bata nuna maka wannan ba in daidai ne ya zama wajibi akan ka dauka ka tsarkake zuciyarka daga at-takabbur 'ala nas kowa bai isa ba bai wuce kowa ka taka shi ba mutum ya kaurace mu wannan mutum ya zamanto yayi wa zuciyarsa ado da adan tawazu kaskantar da kai kaskantar da kai yana daga cikin mafi alkhairin tufafin da dan adam zai rataya ya tsarkake zuciyarsa shi dan adam daga yin algus karka hada mummuna da kyakkyawa karka hada tsoho da sabo ka tsarkake zuciyarka daga gilli kurin haka kawai ka tsanuwa ne dilli kenan tsaka ke zuciya daga wannan a tsarkake zuciya daga hijiru ka kullace shi kuma da kiyayya din mutum ya zama to kullum ya dinga dora zuciyarsa akan alkhairi da yin nasiha ga kowane mutum da ya sami iko mutum ya tsarkake zuciyarsa daga dangogin kayan sabo wanda zuciya idan ta kamu da ciwon sabo to ta haɗu da ciwon da ba ta da magani likita baya gane wannan ciwon sai dai ka sami malami rabbani shine zai gyara maka wannan ciwon sha'awa da yake damun zuciyarka ka tsarkake zuciyarka daga dangogin shakka da kokonto da kuma ainihin abin da ya kasance shubha cikin rayuwa mutum kokari wa kansa ado da hankali hankali mai rinjaye musamman hankalin da zai dinga jan dan adam zuwa ga ayyukan alkhairi mutum ya zama kokari ya ainihin killace kansa killacewa ta gaskiya daga dangogin kayan haramun mutum ya dinga kokarin neman ilimi wanda zai samu amfani da ilimin ya samu albarka yan uwa wanda bi yayi ado da irin wannan dabi'a to wannan ya samu abin da ake ce da shi waraka ta zuciya mai dorewa kuma mutum zai sami abin da ake ce da shi babban rabo tsakanin shi da Allah amma ban sani ba ba a samun wannan kuma sai ka haɗu da taimakon Allah cikin roƙon da kake yi Allah ya sa dan shi kake kuma kai arziki ya karba yan uwa kina daga cikin abin da yake tsarkake zuciya ko muhimmancin tsarkake zuciya abin da ma'aikin Allah yake addu'a ko da yaushe Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bakin Allah baya jira wannan addu'a ubangiji ka dora wa zuciyata ka dabaibaye zuciyata da tsoranka kai ne mafi alkhairin wanda ya tsarkake min zuciya dan kai ne majibincin lamarinta sannan kai ne wanda kake kulawa da wannan zuciyata ba dan uwa ya zaman to dole gare mu ni kokari wajen gyara wannan zuciya dan mu samu babban rabo kuma ya taimaka mana mu roki Allah ta'ala ya bamu dace wajen yin wannan aiki domin Allah haka yake karimi ne sannan mai karamci ne mu sani cewa Allah madaukakin sarki baya duban kyan aikin mu baya duban yawan dukiyar mu baya duban kila jikin mu me Allah yake dubawa zuciya da kikkiawan aiki dan uwa mu sani ma'aikin Allah ya bawa misali ya ce akwai abubuwa kwaya uku akwai imani akwai halaye akwai ayyuka shi imani shine wanda yake da baibayi zai da baibayi ka daga dukkanin abin da shari'a za ta kyamata to da baibayin ka zai hana ka yin wannan al akhlaq halaye dabi'arka ta tallata addininka ta tallata mu'amalarka sannan ayyukanka su kasance kana yin aiki dan abubuwa guda biyu na farko annabi yana cewa da mu khairun nasi man yanfa'un nasa kai dan wani ya amfana ko me zaka yi ya zama to akwai taimakon wani bawan Allah a ciki sannan abu na biyin shine in zaka yi din kai dan Allah madaukakin sarki dan haka shi imanin nan kalmar shahada ke take tabbatar da shi shine kalmar da babu kokonto idan mutum ya ambace ta dukkanin abin da ke tsakaninsa da Allah kafin ya fade ta Allah yana wankewa dan haka maikin Allah yake cewa da mu ita abinda ake ce da shi wato ainihin kamar al-akhlaq ko kuma wato al-amalu shine mutum kokari ya dinga jin kunyar Allah kamar yaya kar ka yadda ya ganka inda ya hana ka sannan kada ya neme ka ya rasa ka gurin da ya baka umarni to idan mutum ya zama to yayi wannan sai a ambace shi da wanda yake da akhlaq wanda yake da amal mu sani cewa ko da shi ana buƙatar mu mai kokarin kyautata wa abin halitta wajen nemo musu abin da zai yi amfani da kuma dan dakatar musu da abin da zai kasance cutuwa ne zuwa gare su ƴan uwa kina daga cikin abin da ya kamata mu sa a zuci mu yadda cewa inna rabbaka labil mirsad komai nisan tafiya akwai inda za ta fike ma hidatul abdi wal aqdaru jariyatun al umru yuhamu wal ayyamu tantahibu bawa ba shi da wata dabara al'ayyamu jariya kwanaki an riga an baka suna ta gudana al'umri yuhabu iya shekarunka an baka wal ayyamu tantahibu amma yau da gobe suna kwace ma shekaru za a je girmin sa inda za a samu Allah din madaukakin sarki da haka idan akwai wannan a zuciyar mu to to yanzu muna kan wata doguwar tafiya ne ne muka yi tanadi tanadin mu shine aikata alheri zuwa ga bayin Allah ga ramadani ya taho yan uwa yanzu yana kwankwasa mana kofa zai shigo to akwai abubuwa guda biyu akwai abin da yake muhimmi ne akwai abin da yake a hannu to idan guda biyun duka za su yi ayi idan guda biyun ba za su yi ba a ɗauki mafi muhimmanci misali koyar da mutane ilimi yana da muhimmanci amma ciyar da su abinci yana da mafi muhimmanci to ina nan akan bakana duk wanda ya zo ya ba da fatawa ya ce malam ina da kuɗi ko dai in sai makaratu in sa a rediyo ko in ciyar da abinci malam wanne za ka bani fatawa sai ce maka idan dibbiyin za su yi kuka yi idan dibbiyin ba za su yi ba lalle dai za ka yi kar ka sai karatun wani malami a rediyo je ka sai abinci ka raba wa ƴan uwanka na zumunci da makwabtanka suke da haƙƙi a kanka in dai dan Allah kake yi sai ka fi samun alkhairi gurin wannan akan wancan in ku zai wahala su gaba daya amma in ba zai yi ba to ko da yaushe ana kallon menene mafi muhimmanci a cikin al'amara a aikata shi ko da yake akwai abin da yake muhimmi ne shi ma to idan dama ta bayu a dawo kan muhimmin a dawo kansa amma idan har akwai abin da yake mafi muhimmanci lallai ai kokari a tattara wajen abin da yake mafi muhimmanci wataƙila karatun da za ka saya na malam wani a sa'a rediyo wani ya saya ya ɗauke maka amma jama'ar da za ka ciyar bai ɗauke maka ba ‘yan uwanka na nasaba ‘yan uwanka na zumunci makwabtanka da suke galabaita wanda ba shi Allah sai rerin tsuwa wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sahabbai suka ce man haza ya rasulullah wane ne wannan ba shi da imani sai baki Allah ce man ba ta shaba'an wa jaruhu da'iwun ila jaddihi huwa ya'lam mutumin da ya kwana a koshe hadiyan amma makocinsa kuma yana damfare ya dafa ruwan zafi ya sha kuma yana sani a yanayin da ake ci yanzu yanda ake bara ruwan dan wake ruwan dan wake an dafa dan wake a wani gida kar a zubar da ruwan wani gidan su suna bara a ba su ruwan dan waken da aka ce ana dafawa za su yi su bashi ya huce da kaurinsa a sha a toshe yara makogoro to wannan shi kake jiran ba za ka taimaka masa ba sai ka sai karatu ka sa karatun wani malami a rediyo sai ya mutu sannan shi kenan ka zo ka ce ayya ya mutu bai samu abin nan man ahya fa kana ahya nasu jami'a to da ka yan wa ina na akan fatawata idan za ka iya yi guda biyan duka ka aikata idan ba za ka iya yi ba ɗaya za ka yi ni a fatawata da ka sa karatun malam wani a rediyo gara ka sai abinci ka raba wa ƴan uwanka na zumunci da makwabta don haka yana daga kyau mai kokari mutum da wani hadisi na ma'aikin Allah na wani bawan Allah da ya shayar da kare ruwa kare ya shayar da shi ruwa Allah ya bashi aljanna ina ga ka shayar da dan adam aljanna aka ba mutum saboda ya shayar da kare ina ga kai ka shayar da dan adam ko da yaushe mai kokarin kaucewa san zuciya mai kokarin biyayya zuwa ga abu da ganje shine zai fi bawa al'umma maslaha wannan aikin idan baka yi ba wani yayi amma wannan aikin ƴan uwanka na zumunci da makota haƙƙinka ne a kanka muna fata Allah ta'ala ya mana taimako Allah ta'ala ya mana agabi Allah ta'ala ya riko da hannayenmu wannan kasa ta mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya fararo mana arziki da aminci da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Ni'imar da Allah ya mana mun gode masa, Allah ka kare mu, Allah kada ka rage mu. Magabatan mu Allah ya kai rahama zuwa gare su. Tarbiyyar da suka yi mana dan mu rayu mu zama na kirki mun gode Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya ba su gidan aljanna. Abin da ke tsakanin su da kai ya Allah ka saba, karimi ne ka kau da kai gabarin ka. Abin da ke tsakanin su da bayan Allah cikin karamcin ka ya Allah Allah ta'ala ka dauke musu. alfarmar annabin ka annabin rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ka faranta mana zakata game da sha'anin zuriyar mu da iyalin dukkanin wanda yake wannan farfajiya ko yake harabar masallaci ko sauti yake kai mata Allah ka san sunan kowa ka san kamannin kowa ka san bukatun kowa Allah ta'ala ka biya mana baki daya ka sa mana albarka da alkhairi a ciki bayan Allah da suka roki ne musu addu'a Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu ka sa musu albarka da alkhairi a ciki waɗanda muke alƙawarin yi wa addu'a su ma Allah ka san su ka san bukatun su Allah ta'ala ka biya musu ka sa musu albarka da alkhairi a ciki ayyuka da harkoki da muke Allah kai ka kyale mu da kanmu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka tsaya mana da tsayawarka Allah ka kula mu da kulawarka Allah ka riko da hannayen cikin dukkan al'amuran mu Allah ka sa mu zama naka bawan Allah da ke babu ruwan sha Allah ka tayar da shi alkausara bawan Allah da ke tsaye wajen kula da wannan masallaci ya turo an wanke mana kadar saboda sha'anin azumi muna fata Allah ta'ala ka sa albarka da alkhairi a dukiyarsa Allah ka kai kasara a dukiyarsa Allah irin wannan arzikin da kai musu Allah kai mana irin wannan arzikin mu sarrafa dukiyar mu wajen biyayya zuwa gare ka da taimakon addinin ka alfarman annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama Allah ka cika hannayenmu da arziki Allah ka cika zakatanmu da kaunarka halifa Allah ka rahama zuwa gare shi hidimar yau alqur'ani da addini Allah ka ninninka alkhairansa ayyukan alheri da ya fara iyalai suka dora Allah ka kara musu kwarin gwiwa Allah ka sa musu albarka a nema Allah ka sa musu albarka a dukiya Allah ka sa musu albarka a cikin iyali da zuriya irin arzikin da Allah ya wa halifa nake kyawun ambato bayan wafati Allah ka mana irin wannan arzikin alfarmar annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ƙarfinmu ya ƙare, dabararmu ta ƙare, tunaninmu ya ƙare, Allah babu abin da ya rage ni sai kai, Allah ka ceto wannan ƙasa daga halin da take ciki, ta hanyar da kai ka sani ta hanyar da kai ka zaɓa. Allah karka ƙyale al'ummar wannan annabin cikin wannan hali na kunci, Allah ka tarbe ta, ka jefa al'ummar nan cikin lurufinka, ka jefa ta cikin jamalarka, ka jefa ta cikin kamalarka alfarmar annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ubangiji akwai wadansu bayi idan suna da bukata wajenka aikin ibadan tadawi suke yi su fake da wannan aiki na ibada na tadawi Allah ka sani mu ma mun sani ba mu da aikin ibada ba mu da tadawi da ya isa mu tinkare ka da shi dan neman biyan bukatunmu amma Allah mun sako annabi a gaba alfarmar wannan annabin Allah ka biya dukkanin bukatunmu ka yace dukkanin kusakuranmu kai gafara ga magabatanmu ka sa albarka cikin zuriyarmu da iyalinmu Allah karka kyale mu da kanmu da rikin tattalu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawarka ka tsaya mana da tsayawarka ka kula mu da kulawarka bi haqqihi sallallahu alaihi wasallama assalatu wassalamu alayka ya rasulullah khudh bi aydina qallat hilatuna adrikna ya rasulullah ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون